أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم الحمد لله a yau muna bakwai ga watan ramadana wato ranar lahadi bakwai ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku na miladi a annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da hudu daga nan zawiya shi malam Musa ne gayya za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani wanda khalifa yake gabatarwa insha Allah mun ba amince ba muna nan cikin suratu ali imran kamar yadda aka yi ta saurare insha Allah tun daga farkon wannan wata zuwa wannan lokaci akaramu sallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت عليهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون Allah madaukakin sarki ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayhi wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam wama kunta ladayhim idh yaqtasimun Allah madaukakin sarki ya ce zalika wannan labarai da aka bada tun daga labarin wato Ali Imran da matarsa Hannatu da abin da ya faru tsakanin ta da Allah subhanahu wa ta'ala da ta masa alkawari idan ta samu da da kuma yadda aka raini diyar ta fada hannun wato annabi Zakariya da yadda ya sha'awa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba shi ɗa kuma Allah Ubangiji ya ansa masa wannan roƙo ya ba shi ɗa aka yi mai bishara da ɗan gama sunan shi Yahya. To, wannan labari da muke labarta maka ya Rasulallah min an ba Wannan labari yana daga cikin labarai waɗanda suke na gaibu waɗanda baka san su ba sai da muka sanar da kai. Baka san su ba ballantana ka bayar da labari da su sai da muka sanar da kai ta hanyar wahayi sannan ka san waɗannan labarai wato annabi yahya alaihi salam kamar yadda malami ya faɗi mana da kuma aya alqur'ani yadda ta gaya mana irin yadda yake shugaba ne abin tsarewa abin bi da sauransu a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratu maryam alaihi salam annabi yahya a ƙarshe na cewa wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya alinki na Allah subhanahu wataala ya tabbata a gare ni tun ranar da aka haife ni da kuma ranar da zan mutu da kuma ranar da za a tashe ni a raye haka annabi yahya alaihi salam ya faɗa to Allah ya ce waɗannan labarai da muke ta da muka gaya maka min al-ba'il ghaib yana daga cikin labarai waɗanda suke na gaibi waɗanda da ba ka san su ɗauki ta hanyar wahayi to malamai suka ce menene wahayi wahayi shine wata sanarwa koyayya wadda Allah madaukakin sarki yake wa bawan shi a duk lokacin da ya so ta hanyoyi daban-daban Allah madaukakin sarki yana iya wa bawansa wahayi har ma ba mutum ba tunda ya ce wa auha rabbuka ila nahari ubangijin ka yayi wahayi na ilhama ga kudan zuma sannan Allah madaukakin sarki yana yin wahayi ga wanda ba annabi ba ma akwai irin nau'i na wahayi wanda ake cewa wahayi ilhami wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i kaga innar annabi annabi Musa alaihi salam ba annabi ya bace amma kuma Allah madaukakin sarki ya ce yayi mata wahayi saboda haka wahayi kala kala ne a nau'o'in wahayi akwai nau'i wanda wahayi ne tsakanin bawa da ubangijin shi kawai kai tsaye babu wata wata Allah madaukakin sarki yana wa bawa wahayi wannan samfurin shi ya zo da yawa sannan akwai kuma wahayi wanda yake tsakanin Allah madaukakin sarki da bawa akwai wasita ta hanyar ruhul amin wato ana ce mishi aminul wahayi shine mala'ika jibril alaihi salam wanda wahayin alqur'ani ga baki dayansa to irin wannan nau'in wahayi ne akwai kuma wahayi ma wanda ya shafi mafarki ne wanda kamar yadda nana Aisha alaiha salam ko radiyallahu anha take cewa wato awwal ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min alwahyi ar-ru'ya salihah farkon abin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi na daga wahayi shine ar-ru'ya salihah wato kyakkyawan mafarki fa kana la yara ru'ya illa za'at mithla falaq as-subhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance zai ganin wani mafarki duk da annabta duk da ai mashi wahayi irin wanda ba na mafarkin ba na Aisha ta ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki sai abin ya zo kamar tsakowar asuba ma'ana sai abin ya tabbata kamar yadda kake da tabbacin cewa in Allah ya ji inda da rai da lafiya to gobe sai asuba fa ta gudu saboda ka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki sai kaga ya zo ya tabbata shi ma wannan wani nau'i ne na wahayi amma irin wannan nau'in na wahayi babu shi a cikin alkur'ani da baki daya shi alkur'ani ya ce bantu da wahayi wanda yake akwai aminul wahayi a tsakani shine mala'ika jibrilu yakan zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sako ya dauko shi daga baitul izza idan ka aza alkur'ani gaba daya a lailatul qadari ya dauko gwargwadon bukata ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wannan nau'in sannan kuma nau'in yadda wahayi yake zuwa din banda zuwan mala'ika jibrilu akwai zuwan mala'ika jibrilu wanda yake zuwa da irin halitta shi ta mala'ika wannan akwai ta akwai kuma zuwa da yake yi da irin halitta ta dan adam wannan malamai suka ce wannan wahayi shine mafi sauƙin wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrilu ya zo masa da irin sifa ta dan adam sannan akwai kuma wahayi wanda yake zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tsara haka kamar tsawa wanda za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana girgiza yana yana yana gumi wannan shi kuma shine wahayi wanda yake ya fi tsanani da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki yace zalika nadduhu alaika zalika min anba'il gaibi wannan yana daga cikin labaran gaibi nujihi ilaika da muke wahayin shi zuwa gare ka ya rasulullah wa ma kunta ladayhim ya rasulullah ai ba kasance halarta a gurin su ba su su almajiran imrana ba kasance a halarta a gurin su ba idhin kuna aqlamahum yayin da suke ta jefa alƙalman su a cikin ruwa cikin wannan koraman mai gudana wa ma kunta ladayhim idh yaqtasimun ba kasance a gurin su ba yayin da suke ta gayayya wato abin da ya faru lokacin da ita wato hannatu ta haifi sai da suna maryam ne ta nade ta a cikin zani ba tun da abin da ya faru ya faru na sa mata suna da sauransu sai ta kai ta masallaci wajen almajiran mahaifanta wato almajiran imrana ya ta ce ku duha bihin nasira ku karɓi wannan ne gargaɗi mai karkaɗin ma'ana wacce ta ‘yanta ta ba ta bukatar komai tata tana son ta zo ta raya masallaci kamar yadda ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari da haka sai kowanne daga cikin su cewa kan iya shi za a baiwa rainan sai da tuna maryam ba zai yi a kimanci wani mutum ba kowanne ya kiyarta saboda ne saboda malamin su ne ya yi musu alkhairi ya tsaya ya kula da su ya sanar da su addini ya sanar da su ilimi ya tsaya musu tsayin daga a cikin al'amuransu na duniya da lahira saboda ka sa ga cewa ya kamata kowanne a ce shi ne ya samu wannan falalai idan haka sai aka ce su sai dai a yi ƙura'a kowanne ya hima kowa da aka zo aka yi ƙura'a ɗin akwai alƙalimar wanda suke rubuta a taura da waɗannan alƙalimar sai aka je aka samu ƙorama aka kowanne ya saka duk wanda ake Allah yake nufi da rainar sayyidatuna Maryam to zai sa korama ba za ta iya tafiya da alƙalamin shi wannan haka akai wannan alƙalma aka je aka jefa su kowanne alƙalamin nashi ya tafi amma alƙalamin wato zakariya shi ya tsaya ya kafa a cikin wannan korama wasu malaman suka ce an faɗa alƙalima ne amma ba ana nufin su ake nufi ba ana nufin sanduna ne ko ne yana da sanda da yake rikewa ta sunna saboda haka wannan sandar ce aka sa wasu malaman kuma suka ce a a ai sillan kibiya ne ko wanda ya ma sillan kibiyar shi alama ya je ya jefa to a takaice dai Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi zakariya wato kalalar keɓantuwa da cewa shi ne zai raini na na Maryam alaihi salam da haka Allah mai sarki ke cewa wa kunta da dai in yaqtasimu ba kasance a gurin su bayayin da suke ta jayayya akan kowanne yana son a keɓance shi da rainan Maryam to wannan aya ta gefe guda za mu ga cewa sai da na Maryam marainiya ce ko ba uba dama abin da ake cewa maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu yana a halin yarinta bai balaga ba wannan shi ne maraya wanda Allah Ubangiji yake ta umarni da cewa lallai a kula da hakkin shi to kaji ai alqur'ani ta ce fa jayayya ake yi akan yadda za a raini maraya kenan ne aya take gwada mana tana gwada mana lallai mu shiga taitayin mu mu yi kokari irin yadda ya kamata duk in aka ce ga maraya ba kyamata shi za a yi ba ba tsangwama shi za a yi ba a kamata ya a rinka rige-rige in an ce baban suwa na ya rasu a yi rige-rige wajen ya za a yi a ga a kusurce 'ya'yan nan a kula da cin abincinsu da suturarsu da makarantarsu da tarbiyyarsu da komai abin da ya dace wannan haka ya kamata domin Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa falaqta hamal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة الله قد يقول سنتي تدني وإن أدم بيكوفا وحنيا كأيكة على خير با منين يسلم لك هنيا أيكة على خير في الله يتفك رقبة شيء أنت ويم بوتا wani yana nan a matsayin bawa ne musulmi ne yana cikin wani hali to a 'yanta shi daga wannan bautar da yake ya dawo ya musulunci da yanci ko kuma wani talaka ne yana cikin halin tsakanika ne zai samu yalwar da zai tsaya ya bauta wa Allah ya tarbiyyar da iyalan shi ba mutum yana da hali to ya tsaya a sanyo irin wannan mutumin a kyautata mu'amala da shi a taimake shi yadda zai samu ya addini lafiya lau sai Allah ya ce au it'amun fi yawmin dhi masara ko ko ciyarwa a cikin wani yini ma'abocin yunwa wa za a ciyar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yatiman za maqraba shine a ciyar da maraya wanda yake ma'abocin kusanci aw miskinan za maqraba ko kuma wanda yake wato miskini utiyoni za maqraba ma'abocin talauci dan haka alqur'ani ya shigo da shi yana kiran mu ashe mu kirta wa marayu wannan addini na musulunci ya fi kowane addini da ya gabace shi da haka addinin baya ta zuga wasu manya-manyan kitatiman malamai suna zayayya a kan su raini marainiya to yaya mun yake gujin wato muke gujewa rainan marayu idan muka yi haka ba mu kyauta ba ba mu ba mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sannan kuma cikin suratul fajr Allah madaukakin sarki yana faɗan halin mutum yace wa amma idza mastalahu faqadar alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana wato idan Allah ubangiji ya zarraji bawa ya ya kuntata mashi arziki shi sai ka yana cewa ka ubangiji ya wulakanta ni to sai Allah ya ce a a kalla bal la tukrimuna al-yatim a kai ne ba ubangiji ya wulakanta ku bane a a ba fa girmama maraya ma'ana kenan da ana girmama maraya mutum ba zai shiga irin kuncin da ake shiga na rayuwa ba kenan in ko ya shiga to kila misali wani imtihani ne na ɗaukaka darajar shi amma ba haka nan ba saboda wani wani dalili sannan a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin wani abu game da mai rainan maraya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana wa katilul yatimi ka hatai ni da mai rainan maraya to kaman haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga wato dan yatsan shi sababa da wuta din nan wa farraza bainahum ya dan raba tsakanin su haka yace kaman haka muke a cikin aljanna malamai suka ce saboda tsantsar kutanci ne wato kusancin mai rainan maraya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya a cikin aljanna kusancin ya kai kusanci wato akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake cewa Abu Darda yake cewa muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya shuku kaswata qalbi yana kokantawa manzon Allah irin bushewar zuciyarsa da bushewar halin shi shi yadda za a yi wa'azi ko ko ga wani abu na aya zuciyar shi ba za ta yi taushi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hadadak kana son zuciyarka ta yi taushi ka rifki bukatar ka duk bukatar da ka tasa ka ga kariya sai ya ce ke ya rasu da bara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi irhamil yatima wa musahra sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hadatak to ka ji tausayin maraya ka shafi kansa wato ishara ce zuwa tausaya mashi ba na ne ka taɓa kanshi ba kawai baka bashi komai ba baka kai shi makaranta ba baka yi mai hidima kawai ka taɓa kanshi a a ka tausaya mishi shi ne tsinsa wani fara a samutin wa ilmu min ta'ali ka ciyar da shi daga abincinka idan kai haka yamin kalbuka wa tudrik hazaka lallai zuciyarka za ta yi taushi kuma za ka riski bukatarka saboda haka Allah madaukakin sarki yana gaya mana da yawa akan lamarin maraya yace yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil yatama qul islamun lahum khayr wato sabai suna tambaya ka ya rasulullahi game da sha'anin marayu ka ce musu islamun lahum khayr wato gyara gyara musu abin da aka basu aka aka ban musu na dukiya ko na fili ko na gida ko gyara musu ɗabi'unsu da tarbiyyantar da su to wannan shine alkhairi sannan Allah madaukakin sarki yana mana barazana cewa lallai wal yakhshal ladina wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida wa'anda wato waɗanda da a ce za su mutu su bar ƴaƴa ƙanana suna jin tsoron me zai faru ga 'ya'yan nan na daga tarbiyyarsu da kuma halin da za su shiga to su ma su ji tsoron Allah kan wato 'ya'yan da ba nasu ba din idan an ban marayu lallai su ji tsoron Allah su kula da su yadda ya gabata Hausawa suna cewa wai ai ɗa na kowa ne ko ma'ana idan ka ɗauko shi ka gyara shi ka tarbiyyantar da shi sai ya zama na kowa ɗin idan ku ka bar shi ya zama wato saboda zai da iyaye kun bar shi a layi zai ɗauko ɗabi'un da ba su ake so ba zai rinka shaye-shaye zai rinka halaye waɗanda duk daga ƙarshe ya zama uban daba wanda zai addabi ƴaƴanku ko ba ku ba ku da yanda za ku ku kuka jawo wannan saboda haka wato wannan aya tana mana nuni da cewa lallai mu kula da marayu Allah ubangiji ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ce kuma kun tarbiyyahum iz yaqtasimu ba kasance a halarta ba wato in ya tafi nuna yayin da suke wannan tayayya ta wanda zai raini sai da suna maryam na
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
wato Allah madaukakin sarki wato bayan ya gaya mana wannan aya ta sama wanda dama na faɗa cewa ga nau'o'in wahayi za ka ji Allah madaukakin sarki duk inda ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam labari na wasu annabawa da irin gwagwarmayar da suka sha sai Allah ubangiji ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka kama anan gurin وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم wannan cikin suratul yusuf bayan Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru sai ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim in asma'u amrahum ko sannan in ka duba cikin suratul hud alaihi salam labaran da Allah madaukakin sarki ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga labarin annabi hudu da annabi nuhu kan sai ce tilka min amba'i da gaibi nuhi ha ilaika waɗannan labaran duk da muka karanta maka ai suna daga labaran gaibi muke muka wahayi muke wahayin su zuwa gare ka ya rasulullah saboda haka idan aka ce gaibi abinda ake yi abinda ya faku baka san shi ba shine gaibi kawai saboda haka ba wani abu bane na rigima a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi ko kuma wasu su tsalle su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu gaibin da manzo gaibin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi ko inda Allah yana cewa wa ma kana Allah bi yuqi'akum 'ala al-ghaib Allah bai kasance zai tsinka yadda ku akan gaibu ba abinda yake ba ku san shi ba walakin sai dai Allah madaukakin sarki ya suka dinin rusulihi man yasha yana zaɓan wanda ya so daga manzannin shi sai ya sanar da shi da kamar cikin suratul jinn haka Allah yake faɗa alimul gaibi fala yuziru ala gaibihi ahada wato Allah shine masanin gaibi zai tsinka yadda kowa akan gaibin shi illa man irtaba min rasuli sai wanda Allah ya yarda da shi na daga wani babban manzo to kai daga an ce wani babban manzo waye babban manzo ai ka san ko da misali akwai wasu manya manyan manzannin ka san dai ba su kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko da Allah zai sanar da su to ba kamar yadda zai sanar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama dan haka masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba lura da cewa walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair da na san gaibu da na yawaita al-khair to ai wato gibin da Allah bai sanar da manzon Allah ba kenan to annabi bai san shi ba an gane ko dama in ka ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to gibin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi kenan ko dan haka kada mutum ya rubu da waɗansan wannan aya ta cikin suratul a'raf da kuma ta cikin suratul naml da Allah ubangiji ya cewa yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ko kace wato wanda ke cikin sammai da kasai ba wanda ya san gaibu sai Allah to gaibin da Allah bai sanar da annabi ba to bai sani ba mana to gaibin da kuma Allah ya sanar da annabi dole kuma ya san shi ai Allah ubangiji yana sanar da gaibi da yawa ko tare da dan uwanka Allah ya sanar da shi wani abu kai bai sanar da kai ba abin da ya sanar da shi wannan gaibi ne kai a gare ka saboda haka wannan shi ne wato Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa isqalat lil malaikatu ya maryam إن الله يبشرك بكلمة من حسنه المسيح عيسى بن مريم وزيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم كأنبت يا يند ملائكو سكت وسيدتنا مريم ما هي النبي عيسى إلم وتؤدي ملائكو ألم وتؤلى نهم جنسي wani daga cikin jinsin mala'iku malamai suka ce jibrili shi ne yake gaya wa sai da suna maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min hakika Allah madaukakin sarki yana miki bishara ya ke Maryam bi kalimatin minhu da wata kalma wadda take daga hurin shi wannan kalma aka ce ita ce kalmar kun fayakun dan wannan kalma ita ce kalmar da Allah madaukakin sarki ya kasantar da Annabi Isa alaihi salam da ita kamar yadda za a ji a nan gaba inna masala Isa inda Allah ka masali Adam ko da kuma nan kusa ma din ayat da zamu karanta gaba ita ma tana nan magana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to Allah madaukakin sarki yana miki bishara bi kalimatin minhu da wata kalma daga gurin shi an gane ku wannan daga gurin shi din wato ana ne kalmar ita kun kai kun din daga Allah ubangiji take to wannan sai wasu daga cikin masu bin kiristanci ba ta daidai ba suke ganin cewa ai sun samu hujja a cikin alkur'ani ta cewa lallai wato annabi isa wani yanki ne na Allah subhanahu wa ta'ala masu cewa inna ma ka kari talaka ke wato Allah na uku abu uku ne wani an hada ga Isa ga wato shi Allah da Isa da Maryam shine ya haɗe ya zama Allah kenan wato saboda haka wasu suna ganin a cikin kiristoci wato annabi annabi Isa yanki ne na Allah dalilin wannan dan haka wata rana Harun Rashid yana zaune a kada yana tare da wannan babban malami wanda ake cewa Al-Hasan ibn Ali Al-Waqi sai wani banasari ya shigo fada da ya shigo ana ta hira sai yake cewa Allah ya faɗa a cikin littafin da kuke karantawa Al-Qur'ani cewa Annabi Isa wani yanki ne daga Allah sai aka ce wata aya ce wannan sai ce inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min Allah yana miki ishara da wata kalma daga gurin shi don haka wannan min din min ce wadda take tabi'iyya saboda haka tana nuna tashi ne don haka ce malamin ya ce a a wannan baka fahimci daidai ba idan ka ce haka wato Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه Allah madaukakin sarki ya hore muku abin da ke sammai da abin da ke kasai jami'an min duka waɗannan daga gurin Allah ne aka ce fabukitan da ke kafa sai aka rinjayi wannan kafiri aka nana shi da ƙasa ya ga cewa ba wata mafita haruna rashid ya ji daɗin wannan abu da wannan hasan hasan bin ali alwaki ne ya ga shi kyauta ne tsokar gaske saboda kan aka ce kalimatin minhu ba ana nufin wai jin wato tashin ubangiji bane ana nufin dai wato kalma ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ta kun bai kun da aka ce shi annabi Isa ya kasance dan shi kaga ba kasa ba sai aka ɗebo aka hada kamar yadda aka yi wato annabi Adam ko ba kuma ruwan maniyi bane kamar yadda ake yin mun misali ko zaka shi da kalmar kun bai kun ya kasance shi annabi Isa alaihi salam to inna Allah yubashshiruki Allah ubangiji yana miki bishara idan aka ce bishara bishara a larabci shine labari ne karanta rai kwarai da gaske shine bishara an gane ko idan kuma wato kishiyar shi shine nizara shine shi kuma labari ne firgitarwa wanda yake shi kuma yana sa damuwa da bakin ciki shine nizara amma shi wannan ita ce ta bishara din haka inna allahi bashirki bi kalimatin min Allah ubangiji yana miki bishara da kalma daga gure wato kalman nan ɗane da samu dan kuma ismu ummatihi isa ibn maryam Allah ubangiji ya faɗi mata ya sa mala'ika zuri ya faɗi mata sunan dan da zaki samu wanda kalma ta ne ismu ummatihi sunan ta almasihu Isa ibn Maryam aka ce wannan suna na Annabi Isa alaihi salam ya bambanta da shi duk duniya babu wani wanda sunan shi Almasihu Isa ibn Maryam sai Annabi Isa alaihi salam shi kadai ne yake da wannan sunan gabaki daya da ga wasu suka dauki in aka ce Almasihu Isa ibn Maryam to shi ne sunan nashi gaba daya wasu kuma suka ce a'a Almasihu din nan laƙabi ne kamar yadda ake kowa laƙabi don haka almasihu laƙabi ne shi kuma isa shi ne sunan annabi isa ne shi kuma ibnu maryama shi kuma alkunya ce ta shi isa alaihi salam shi ne alkunya shi saboda haka a wato almasihu yana da ma'anoni da dama wato ya zo a ma'aunin fa'in wato suka ce ma'anar shi kare za ka ce almasihu fassara shi suka ce shi ne wanda yake wato mai shafa ta albarka saboda haka saboda ba a taɓa zuwa da wani ma'abocin rashin lafiya kowace iya ba ce a zo da shi wajen annabi isa alaihi salam annabi isa ya shaje shi a ce bai warke ba duk wanda annabi isa alaihi salam ya shafa to shi ya warke wasu kuma suka ce almasihu din wato daga intikali ne siyaha daga nan zuwa nan da shi annabi isa alaihi salam har rayuwar shi ya gama Allah ubangiji ya ɗauke shi to bai mallaki gida ba bai mallaki mahalli ba inda yake samu ya san da haka ya kwana can wancan unguwar gobe a cikin wancan unguwar yau wasu kuma suka ce almasihu din nan wato mai shafar ƙasa mai shafar ƙasa a lokaci ɗaya karaɗe zango mai yawa don shiryar da al'umma al'umma a saura su akan shirya daga wannan shi ne wato اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا sannan kuma shi wannan da da zamu baki wajihan fi duniya ne alkarma ne a nan wannan duniya yana da alkarma ta annabta yana da alkarma ta shugabanci yana da alkarma ta kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya samu irin matsayin da Allah madaukakin sarki ya kira annabi Musa alaihi salam da shi cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajila ya kuma imani kada ku zama kamar irin waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salam suka rinka mai sharri sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suke faɗa dan ne shi annabi Musa alaihi salam kana inda Allah wasiha ya kasance ne girman alfarmani ne girman alƙadari ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka shi ma annabi annabi Isa alaihi salam yana da irin wannan wasihan fi dunya wal akhirah yana da alfarma a nan duniya wal akhirah a lahira kuma yana da alfarma ita ma ta samun ceto a gurin Allah subhanahu wa ta'ala annabi annabi Isa alaihi salam zai yi وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين sannan yana daga cikin abubuwan kusantawa gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da ya faru kenan abin da Allah ubangiji ya faɗi mana duk da za a ci gaba da faɗi mana to amma suratul maryam alaiha salam ta zo da abun uruku a sai da tsamar ku a kukayin wannan bayanin bari a ci gaba da ayin gaba da kunna na na shi wannan kalma da za mu baki wai kallimun nasa fil mahdi wa kahla zai rinka wa mutane magana fil mahdi a tsimman wato jari a tsimman zai ku ake cewa wato aka ce al-mahad shine firashu sadiyyi fi yadi wato wato shimfiɗar yaro a halin yaren tashi daga annabi Isa alaihi salam zai rinka wa mutane magana shin yana tsumman jiro wanda kan baki dinna wai ka ci min nasa fil mahdi wa kahla to sai Allah ubangiji ya ƙara kwantar mata da hankali wa kahala sannan zai rinka wa mutane magana a lokacin da yake zangwarzo lokacin da ya shekaru domin akwai shekaru na wato dan adam yana da hali na tuhula wanda tun daga haihuwar shi har ya zuwa kusan da balaga shi irin shekara sha hudu daga nan zai koma muradi wato ya kusa balaga kenan daga nan in ya tafi akan wannan marhalar zai kai har ya zuwa irin shekara sha takwas daga sha takwas sha tara ishirin sai koma fata ko shagun wato saurayi daga nan kuma haka zai ta tafiya har ya zuwa shekara talatin daga talatin zuwa arba'in ana ce mashi kahal wato zangwar doke daga nan kuma haka zai ta tafiya har ya zuwa ya kai shekara hamsin to daga nan kuma ya shiga shaikuka daga nan ya fara zama tsoho ke an gane ko haka zai ta tafiya sunan shi shehu da ya kai shekara tamanin daga tamanin to shi kuma sai ya kai sai a ce mashi hari tsoho kenan rijistigagge wanda ya fara rashin bayyana abubuwa to wannan shi Allah da wannan Allah ne yake maka bishara da cewa ita zai yi na Maryam wannan da da za ta haifa ba zai rayu har ya kai wani matsayi ya girma ba wai zai mutu yana dan karami bane shine wai kaddimun nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin sannan kuma yana daga cikin mutanen kirki kaga ai duk kwantar da hankali to sai da suna Maryam alaihi salam
قالت أنا يقول لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء
wato Allah madaukakin sarki ya ce sai sai da suna Maryam da ke cewa Allah ya kunu ni waladun walam yamsasni bashar ta yaya ɗa zai kasance a gare ni ga shi kuma lam yamsasni bashar wani dan adam bai taba shafa ta ba ta hanyar aure ko ta wani aure anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar qala sai malaika jibril ya ce kadhalika illahu ko wato kamar haka din yadda kika faɗa kina budurwa ba miji din kuma ke ba mujiyar banza din ba Allah ya hudu ma ya sha Allah yake halittar abin da ya so nan ayyan tsaya ko إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون wato idan Allah ubangiji ya hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun iyaka yana cewa abin ne kun sai abin ya kasance kawai da Allah ya yi nufin abin zai da ya ce mishi kun fayakun sai abin ya kasance alamai suka ce wannan an kawo ne yadda hankali zai dauka ba ana nihin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba sai ya ce ma abin kun a'a da Allah ya yi nufin abu kawai sai dai ya kasance an gane ko to wannan abin da ya faru kenan cikin suratu maryam alaihi salam Allah madaukakin sarki ya gaya mana da aka yi mata bishara sai take cewa anna yakunu li gulamun ko wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya ta yaya da zai kasance a gare ni gashi wani dan adam bai taɓa shafa ta ba ta hanyar aure kuma ni ba karuwa ba ba mutuniyar banza ba قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا الله مدوكين sarki ya ce kamar haka din yadda kika faɗa to haka Allah ya ce huwa alayya hayyin shi a gare shi Allah wannan abu ne mai sauki kuma Allah zai baki wannan ɗani dan ya sanya shi ya zama aya ga mutane saboda haka ba shawara ake su za a yi da ke ba wa kana amran maqdiya an gane ko sai ya zama aya ga mutane kuma ya zama rahama ce daga Allah subhanahu wataala zuwa ga bayi Allah zai tsamar da mutane da yawa daga shiga wuta ta dalilin Annabi Isa alaihi salam wa kana amran maqdiya wannan wato al'amari ne wanda an riga an hukunta shi to yanda ya faru an ci sai da Maryam alaihi salam kuma yadda ba da ya faɗi mana cewa tana da daki a kan mihrab can saman wato masallacin Qudus to ta fito da niyyar biyan bukatar ta wasu malaman suka ce kamar yadda alqur'ani yace makanan shar'iyya ko sai waje dan gabas tsakanin gidansu ko tsakanin masallacin da take sai waje dan gabas da ta tafi dan wata biyan bukata biyan bukatar nan malamai suka ce wasu suka ce ta je ta tsefe kan ne ba ta kowa ya ganda da haka ta je nesa can wajen gaba sannan wasu kuma suka ce a'a ta je ne ta yi wanka wasu kuma suka ce a'a ba wanka ta je da yi ba ta je je ta yi wanki ne to ala a yadda halin dai ko da ne ne ta je wata biyan bukata sai daga cikin bukatun da irin na dan adam Allah madaukakin sarki ya ce fattakhazat min dunihim hijaba sai ta riƙi wato wata sutura ko wani shamaki tsakaninta da su mutanenta ya zarto ta je inda ba wanda ke ganinta to a nan ne fa farsan na ilaiha ruhana muka aika mata da mala'ikan mu shine jibrilu alaihi salam ya je gurinta an ce bacin ta gama biyan bukatar tata sai kawai ta ga mutum basharan sabiya dan ya zo mata a sifa ce ta mutum sai ku ce a'a inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ni ina neman tsari da Allah mai suna ar-rahman gare ka kada ka cutar da ni in kunta taqiya in dai ka kasance mai tsoron Allah to kada ka cutar da ni ka juya ka bani wuri sai ce a'a ai ni ba mai cutarwa bane inna ma ana rasulu rabbi li ahaba laki gulaman zakiya a ani dan aikin ubangijin ki na zo li ahaba laki gulaman zakiya dan in baki wani da wanda yake mai tsarki to shi aka yi wannan ta ce ta yaya za ta samu da ga shi ita ba karo ba ita ba kaza ba Allah ne ya ce to ai kawai dai an hukunta wannan al'amari ba wata magana sani to dan haka fahimta sai ka ɗauki cikin annabi isa alaihi salam aka ce mala'ika jibrilu ya dawo wajen jehen doguwar rigarta sai huri kawai sai ta samu ciki to a nan malamai sun yi saɓani wasu sun ce ta samu ciki ne ta ta zauna da wannan cikin har tsawon wata tara kamar yadda kowace mace take mafi yawan wasu kuma suka ce a'a ai duka tsakanin samun cikin da haihuwar shi duka bai wuce awa uku bane wasu kuma suka ce a a duka awa ɗaya ne wasu ma suka ce tako tara tsakanin samun cikin da haihuwar shi to haka ne aka yi din a sai da tuna maryam idan aka yi wannan magana ta cewa wato ta zauna wata tara ne an ce akwai wani daga cikin muhar muhar muhar muharrari irin waɗanda wato aka ‘yanta su su ma su je su zama masu hidima a ɗakin masallacin kudin tunda mutum yakan a wancan lokacin mutum yakan yi alƙawari ya ce wannan abin da na haifa kawai na ‘yanta shi zai tsaya ne ya hidima wa ɗakin Allah shi kenan kuma an je shi kenan an ba da shi din ko aure ba zai yi shi kenan zai ta wannan hidiman ne to daga ciki akwai wani daga cikin wanda suke tare da ita lokacin da aka kai ta masallaci akwai wani da ake ce wa yuki ana ce mashi yuki tare da ita suke shi namiji ne shi ma yana hidimar masallacin da haka magana tana an haɗa shi da ita kuma sannan yakan mata wasu abubuwan na hidima yakan ɗauki idan ruwan ya ƙare yakan haɗa da tulun da nata ya tafi daji ya ɗebo to haka haka ne kuma an ce mutum ne mai bautar Allah kuma mai hikimar gaske to sai ya ga wata alama ta cewa fa Maryam ta shiga wani hali alamar dai tana da to sai an ce yana daga cikin waɗanda suke jin maganar mala'iku yana jin maganar mala'iku a halin zaman su na baitul maqdis din nan da haka ya ji a dairin a lokacin da mala'ika ke cewa inna allaha inna allaha tafaki وطهرك واصطفاك على نساء العالمين هي جول to ya ce kaka a zuciya shi har ya kusa ya fitinu ta ina shi dai ba wata mu'amala tsakanin shi da ita sannan ba wanda ke zuwa gurin su sai annabi zakariya to ta yaya to in ya saka ya saka sai ya tuno wancan zancen da Allah ya aiko a gaya mata inna la astafa to yaya zaɓaɓɓiyar Allah ya za a yi ta iya yin wani aiki wanda yake ba daidai ba wa taharaki in ya tuno sai suka ai kuma shaitan to da ya tuno kuma sai tuno wancan wa inni izu hadika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim sai ya tuno fata qabbala fata qabbalaha rabbuha bi qabulin hasan to dai sai ya ce bari dai a yi ta ta kare bari ya samu sai da tuna maryam sai je same ta yake yace ya ce Maryam ina son zan tambaye ki tsakani da Allah sai ina so shin shuka za ta iya yiwa shuka ta fito ba tare da iri ba sai ta ce i kwarai sai ce ba kai ba zalik to ta yaya haka za ta kasance a ce shuka ta fito ba tare da iri ba sai ce inna Allah subhanahu wa ta'ala خلق البذر الأول من غير زرع وخلق الزرع الأول من غير بذر tace Allah madaukakin sarki ya halicci shuka farko ba tare da iri ba sannan Allah madaukakin sarki ya halicci irin farko ba tare da shuka ba saboda haka ko ko kana ko kana son ka ce Allah subhanahu wata'ala da bai nemi taimako taimakon iri ba wajen fitta shuka da hakan bai yi ba sai sai a'udhu billahi an aqula zalik ina neman tsari da Allah ni in faɗa haka ina wane ni sai to shi kenan Allah da yake da iko ya halitti iri ba tare da shuka ba ya halitti shuka ba tare da iri ba to to ne iko ne akan komai sadaqati lallai kin yi gaskiya wa kulki bi wa kulki bi bin nuri kin yi kin yi magana da magana ta haske da hikima sai sai bari in ƙara tambaye shin tsakaninki da Allah bishiya za ta iya hitowa ba tare da ruwa na korama ba ko ruwan sama ya ta ce yi kwarai kuwa sai ta ce ta yaya ya ce sai ta bashi amsa ita ma ta bashi amsa wadda dai ya gamsu da wannan amsa ya ce kin faɗi gaskiya sai gangaro ne sai ce yawa amsar da ta bashi a maganar a maganar shuka cewa a maganar bishiya kai cewa ne shin wai baka san cewa Allah madaukakin sarki da ruwan na korama da ruwan na sama da ita bishiyar baka san cewa suna da Allah ba mahalicci wanda duk yanda ya so zai yi sai ce eh haka ne kin yi gaskiya sai to Allah yana tambaye shi tambaya ta uku shin kina ganin da zai iya kasancewa ko kuma mutum zai iya kasancewa ba tare da namiji ba a ce an samu ɗa ba tare da namiji ba ta ce ƙwarai zai yi mana ce to ta yaya ta ce baka san cewa Allah ba da wajen sarki ya halicci sai na Adam ba da Hawwa'u duk kuma ba tare da irin hakan ba ya ce eh ƙwarai sun faɗi gaskiya sai ya ce to fa akhbiri ni khabarak ba ni labarin ki ne kawai ina ga kin canza na ga alamar ce gaskiya ba daidai ba sai take cewa ta ce wato inna Allah ta'ala basharani bi gulami ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wadihan fi dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin tace to labari na shine Allah madaukakin sarki yayi mun bishara da zan samu da wannan dan ga sunan shi al-masih Isa ibn Maryam sannan ko ne alfarwa ne a gurin Allah sannan yana da cikin makusanta Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne labari haka shi kenan sai ya ja bakin shi ya yi shiru ya zura wa sarauta Allah ɗin to lokacin da wato na kuda ta zo sai da tana Maryam alaihi salam alqur'ani yake fa azaaha al-maqadu ila jil'in naqlati wato sai na kuda ta je da ita wajen wato kutittiran wani dabino to a nan gurin sai ta haifi annabi isa alaihi salam to kuma sai wata damuwa da kan tana cikin farin ciki da waccan bishara sai kuma damuwa ta taso mata to yana za ta yi da mutanenka in ta je ya za ta ce musu duk ta damu su sai take cewa ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mulkiya tace wayyo kai suna ina ma a ce na mutu kafin ranan nan ta yau in zama mantacciya abin mantewa to an ce da ta faɗa haka fanadaha min tahtiha shi kenan aka ce sai annabi isa alaihi salam in ji wasu malama a wata kira'a a wata kira'a kuma fanadaha man tahta in gane ko a fanadaha min tahtiha malamai suka ce jibril ne alaihi salam shi kuma a kira'a fanadaha man tahtaha na kowar shi arma eh to akwai shiru ba ita magun to to fala da man ta ta shine wanda yake karkashin da shi ne annabi Isa alaihi salam to duk kuma din yana dauka in an ce Jibril ne sai ya kira ta daga karkashin da ta zikira cewa a qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya hakika Allah madaukakin sarki wannan tafarfasa fushin da yake ji Ubangiji ya sanya ni wata korama ne daɗin ruwa ne sanyin gaske a ƙarƙashin shi saboda haka ba baƙin ciki zaki ba fakuri wahufi ilaihi bi jirgin nakla ki girgiza wannan kudusturan dabinan ki girgizo shi ki karkato shi zuwa gare ki ki safi alaiki rubaban ko ta safat ko ta safat wato zai rinka zubo miki da rubaban ɗanyen dabino wanda yake nunanne mai kyau wanda kuma malamai suka ce haka duk wanda ta haihu ta sha ta ci irin wannan ɗanyen dabinon ta sha ruwa da kuma damuwa da suke tattare da ita da Allah Ubangiji zai yayi mata da haka sai ta yace fa kuli washrabi wa qarri aina ki ci daga wannan dabinan ki sha daga wannan ruwan ki yi farin ciki to ita duk abin da ke damun ta in ta koma wajen mutanen ta me zai faru sai ya ce mata ya annabi isa ne alaihi salam fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إذا kika ga wani daga cikin mutane to ko da ya miki magana dan da an ganki da ɗaya dole za a yi miki magana to kawai ki ce ke kin tsawa Allah alƙawari ba za ki magana da kowa ba a yau falan kukan liman yau da insiya wannan a shari'a su ba a hana ba mutum zai iya alƙawari cewa kawai yau azumi yake amma na magana ba na cin abinci ba ba na shan abin sha ba na magana ne kawai ba zai magana da kowa ba wannan ana yi a wasan shari'a a menene فقولي واشربي وقضي عينا فإن ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم سيدنا مريم يتلقى النبي عيسى عليه السلام فأتت به قومها تحمله لتزور متعنن تدشي تنا تدشي سنا غنن da suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya maryam yau ce zo da wani abu da ban al'adar yau ce ce da da ku irin ku irin kuma su ibada wanda kwata kwata ma aure ma haramun ne a gare ku amma kin zo da da ya ukka harun ma kana abincin mura'a sau'in wa ma kana ummuki baqiya ya ce yar uwar harun aka ce wai yar uwar shi ba ana nufin ta jini ba ya ce yar uwar harun wajen salaha da kiyaye mutunci da kamewa ya ukta harun ma kana abincin mura'a sau'in wa ma kana ummuki baqiya baban ki ba mutumin banza bane kuma sannan mahaifiyarki ba mutumin banza bace ba ta bin maza wato wannan ishara ce ke zuwa kenan ashe mazal wato guraren zaton samun dan banza shine daga iyayen banza kenan ko guraren zaton kuma samun dan kirki shi kuma daga iyayen kirki nan aka fi zato ana samun mutanen kirki su hito daga iyayen banza ana samun kuma tsara samun mutanen banza su hito daga iyayen kirki amma mafi yawancin abin da aka fi zato shine a samu dan banza yayi dan banza dan kirki kuma yayi dan kirki dan haka suke kafa mata hujja cewa babanki ba mutumin banza bane ita ma mahaifiyarki ba mutuniyar banza bace dan haka ita sai shiru kawai fa asharat ilai sai ta nuna annabi Isa alaihi salam ta ce ku tambaye sai musu nuni cewa kamar shi za a tambaya amma da nuni sai suka ce haba qalu kayfa nukaddimu man kana lil mahdi nabiyya sai ya zami magana da wanda ya kasance a tsohon jego yana yaro ya za a yi magana da shi ai kuma kin san ba zai yi ba sai kawai annabi isa alaihi salam shi sai ya magana da su ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya har ya zuwa ya ce ni ku sani ni bawan Allah ne a kaniyar kitab Allah kuma ya bani littafi kaga annabi Isa alaihi salam tun yana karami wato Allah ubangiji yace ya bashi littafi wannan wani littafi ne shine littafin Injila a kaniyar kitaba wa ja'alani nabiyya kuma Allah ya sanya ni ni annabi sannan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mai albarka ne a duk inda na kasance wa'usani bis salati waz zakati ma dun tuhiyya Allah ya mun babban umarni ne karbi ya mun wasiti da in rike sallah da ka ina kiristocin duniya ya ba mu ganin kuna yin sallah ko annabi Isa alaihi salam ya kace shine annabi ku kuka ki annabi sallallahu alaihi wasallama kuke da kuna riko da annabi Isa alaihi salam to tun yana karami ya ce wa ausani bil salati waz zakat Allah ya mun umarni da in rike sallah to ya ku mabiyan shi kuma ba fa yin sallah kaga tun anan kenan wadda awi malam tuqimu alaiha bayyinatin abnafuha ajayyahu wato duk da'awoyin da ba hujja a ciki to wannan duk duk ƙarya ce kenan daga wa ausani bil salati waz zakat malam hayya wa barran biwalidin sannan Allah ya sanya ni ne biyayya ne ga mahaifiyata Maryam ne barran biwali da ni walam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah bai sanya ni jabbaran kangararre ba shaqiyyan wanda yake shaqiyyi ne saba wa ubangiji da haka Nabi Isa alaihi salam yayi wannan yace kuma wassalamu alayya yawmal dhikr wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya amin ya tabbata a gare ni a ranar da aka haife ni da kuma ranar da zan mutu da kuma ranar da za a tashe ni a raye da ka annabi Isa alaihi salam yayi wannan maganganu jissuka shi kaga tun daga nan ya kamata a ce kowanne zai shiga daidai ya shigo kuma a daidai wannan lokacin wasu sai suka ware suka nuna jefar jifarta da miyagun maganganu amma shi kanshi annabi Isa Yahudawa suka rinka cewa ai su ba maganar kada a gangaro maganar cewa wai shi annabi a'a su ba ma su yarda da cewa ɗa ne na halal a wuzu lillahi saboda haka abin da ya faru kenan a Allah ubangiji ya ce idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa yu'allimuhu al-kitaba to to alhamdulillah abin da muka faɗi yayi Allah ya ba mu ladan shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ubangiji gyara mana kuma ya yi mana yin za mu fara kuskuren ba Allah ya saka wa malamun da kai Allah ya bukatu mu zahira mu batina kama annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya to ki ku tambaya Allah ya sa na san
Thank you.
na wasu yana tambaya game da abin da ya shafi azumi da Allah ke cewa man kana man kana mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance bai da lafiya ko yana halin tafiya to wannan an sauƙaƙe mashi zai iya zai iya aza azumi sai kirga a wasu kwanakin daban wanda ba na ramadanin ba sai ya rama wannan azumin nashi to wannan to kamar dare da ya ce kamar dare ba wanda kullum yana kan hanya to wannan ai ya danganta shi an ce an ce tafiya wani yanki ne na azara shi kuma Allah ba da sai shi da ma a dan kusa da wannan ayati yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra shi Allah yana nufin sauki a gare ku ne baya son tsanani a gare ku saboda haka idan mutum zai yi tafiya wanda za ta wahalar da shi akwai bukatar yana ganin zai gaskiya inda ya aza azumi ba akwai matsala to gaskiya to sai ya azumi amma dama ko a aya aika da Allah ya ce wa anta sumu khairu ku yi azumin shi ya fi alheri gare ku ko da kuna halin tafiya in ne hakkin da za ku iya bai ba yanzu motocin yanzu da kowace ga AC ga abin nan sai ai tafiya ma daga nan zuwa Kano ma kaji an ce tafiya cikin ya ta mamaki wai har ya zo Kano saboda haka tafiya sai kuma da ta kai kasar ake iya azumi ta kai yin arba'in da takwas kenan kamar kilomita tamanin kenan ko shine bari biyu har kai goma sha shida ina ga malamai suka ce da haka mutum ya azumin ya fi idan ba zai zigata idan kuma ya ga zai zigata wannan kuma an sauƙaƙe shi ya aza azumin bayan watan ramadan sai ya rama ɗaya wannan shi ne insha Allah